أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا تركي لنكو ومن كي بوما بوما بوكا إيمان الجماعة الله أكبر to goma ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wasallam shekara ta 2023 kenan muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta 39 zuwa aya ta 40 wato a cikin suratu attauba kenan a shafi na 193 a yau za mu tashi da wato akan wannan ayar da izinin Allah subhanahu wata'ala muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karɓo muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaran ma Allah ya ce da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa tansuru a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى يتي إلا تنصروه إن بكتمك منذ صلى الله عليه وآله وسلم با فقد نصره الله الله يتمكيش me ake nufi da Allah ya taimake shi ma'ana an riga an ƙari tun daga lokacin da ya yi hijira kafirai ba samu ikon kashe shi ba nasarar shi shi Allah ya san ta daga ta ƙari kinan ko da ku ko ba da ku ba addinin nan sai Allah ya kashe inda ke son ya kai shi na fata akunci kafirai ba buwaye Allah suka yi ba amma shi yasa Allah ya ce ya yi haka walau sha Allahu lan tasara minhu walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd don Allah ya jarabi sashen ku da sashi a tantance wane ne mai imani wane ne ba mai imani bane na gaskiya kuma a tantance hatta cikin munafukan wane ne munafincin shi da karfi wane ne munafincin shi da dan sauki sauki a tantance cikin mu'minnai wane ne ke da karfin imani wane ne kuma imanin shi yake da rauni to in babu jaraba ai ba a rauni in Allah so sai ci makafirai su mutu gaba ɗaya mutu sai su mutu ba wani abu ne ga Allah ba amma Allah bai yi haka ba shi yasa sai Allah yake faɗa irin waɗannan ayoyin na jihadi abin da yasa an ka shar'anta jihadi daga ciki dan a tantance a gane munafukai da mu'minai abin da yasa aikin Allah yake da wahala saboda ba wanda zai shi sai wanda zai dauri ya fifita buƙatar Allah akan buƙatarsa faqad nasarahu Allah Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan lokacin babu ku to to Allah da ya taimake shi a wannan lokacin sai iya bashi taimako a kowane lokaci an gane ko iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi kaga wannan yana nuna maka kafirai na wani gari ne mu alladhina kafaru nan a duniya ko ina akwai kafirai ko to waɗanda kafirai na ina ne ake magana kansu eh na makka don kasancewa makka akwai kafirai akwai original kafirai a cikin garin makka kuma larabawa ne cikinsu ba a rasa ƙabilan manzo sallallahu alaihi wasallam suna jin larabcin amma da yake babu rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikinsu ɗan uwansu balarabi wasu ma ba ƙureshi cikin ƙabilu su ta ƙuresha fito yana magana da yarensu ƙur'anin ya sabka annaba da ba su da rabon imani su ne suke da suke kitsa yadda za a yi a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su samu wannan ba su kore shi akhrajahu alladhina kafaru da haka ba a kafa hujja da makka ko yan makka ana kafa hujja ne da abinda wanda Allah ya turo daga garin makka ya zo da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka kafa hujja da makka ko ka kafa hujja da larabawa to ka yi kuskure ina fata an fahimci ne domin su larabawa ba addini bane yaren larabci shi ba ba addini bane amma ta hanyar shi ake gane addini na fata ana fahimta ta don haka wani sai ce ai makka ma ana kaza ana kaza a waye ga maka makka ake bi ko ce a saudiya ana kaza ba saudiya ake bi da ina fata an fahimci ni alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ake bi don haka dan wani yayi kuskure a saudiya ba shine hujja akan musulunci ba haka in musulmi yayi kuskure ba shine hujja akan musulunci ba dan wani musulmi ya je ya shagiya shi kenan sai a ce to musulunci ce a shagiya wannan ba gaskiya bane Allah ya kyauta فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا لوكتن ده كافرين سكا فتر دشي ثاني اثنين سنة ما سكدا بيو نايم بيو يا يعني أنك ثاني اثنين كينن بيوني to shi ne annabi wato in an ka kawo adadi iri daya ana nufin ɗai suke ba sai kuma fahimta ba kaga isnaini biyu ko sani isnaini sai a ce ɗayan biyu ɗin na fata an fahimci ne salisu salasa ɗaya yin uku da kada kafarar da zina ƙanu inna allaha thalithu thalatha to daga lokacin da adadin ya canza kuma sai ma'ana ta canza yanzu in ni ce rabi'u thalatha mi nake ruhi shi annahu din su kenan da suna uku ya bayar da su amma in ce thalithu thalatha ana nufin ɗaya ne daga cikin uku ba sani ko mun fahimta ba larabci yare ne mai hatsari iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn halin sun kace halin suna su biyu iz huma fil ghar lokacin da suke cikin wato kogo naqb fil jabal laraba suna cewa algha shine naqbun fil jabal yace naqb shine kamar abinda anka huda fil jabal a cikin wato babban dutse lumanza Allah sallallahu alaihi wasallam shirkin shi alghar kogo to wannan kogon shina ina shina kasar Saudiya yanzu kaga ba mu gane shi ba idhu ma fil ghar suna cikin kogo nan alsai ta zamanto ahdiya bihiliya ce domin Allah bai zancen kogon ba sannan ya kawo shi bai ce gharun ba sannan ya ce filghar kawai sai ce filghari kai tsaye kamish alif da lam ba tare da yayi magana sa ba a can a can mi a can baya don ana kawo wa alif wal lam idan abu ne idan abu ya zama to ya gabata inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula kaga kama arsalna ila fir'auna rasula kaji nan da kira ni fa asa fir'aunur rasula ai al mazkur to nan ku sai ce idhuma fil ghar bai ce gharun bai ce kuma idhuma fil ghar sun kace to ahadiyya ce zihniya wannan al su wadanda ake magana ko kuma su wadanda qur'ani ya sauka a zamanin su ko shi wanda qur'ani ya sauka gare shi to in ya ji fil ghari kwakwalwarsa za ta hankalta masa shi ya san kuma da shi na fata an finci idh yaqulu li sahibi lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abokinsa kaga wannan yake nuna cewa sahib tana nuna ni aboki kaga wannan ya tabbatar da suhba ta sayyidina abubakar radiyallahu anhu idh yaqulu li sahibihi la tahzan yana cewa kada kai bakin ciki amma ai shi sai suka ce ai kalima ta sahib cikin qur'ani ba wani yabo bane saboda suna son sun ga nan yanzu dai sun tabbatar da bai yiwa ai tawili ta in ba sayyidina abubakar ba sai suka ce kalima ta sahibi cikin qur'ani ba wai alkhairi bace ba dole bane sai alkhairi na fata mafici sun ka ce ai Allah ya ce qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta bil ladhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula qala lahu sahibuhu ka dai abokin shekirci akafarta yanzu kai zaka kafirta to wani me me me da tan yabo na fata mafici da haka suna ganin kamar bayan bace to alhali ko shi wanda ya ce qala lahu sahibuhu nan sahibuhu ma'abucinsa saboda ana tattaunawa ne tsakanin musulmi da kafiri shi yasa nan kalma ta sahib ta su ina fata mu ne amma na ana tattaunawa ne tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar kuma manufar su daya suna akan abu daya to kiran kalma ta sahib nan sai ta zamanto alkhairi ce can ko Allah ya faɗi gudan ya butulci ne guda kuma menene guda na gare ne haka ne da mu tattauna a tsakanin mu da su ina fata ana fahimta ta ha sahabbai annabi Musa Allah ce falan ma tara al jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun na ashab kaga na an kira su ashab saboda mi saboda da su da Musa a wannan lokaci manufa su dai ce su ba kafirai bane fir'auna ne a kafir ya je ya halaka da su to da haka shi an ci yana da hatsari kuma ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi an gane ku duk wanda bai san aƙidar su ba kada ya tattauna da su domin sun san shigowi daban-daban komi karatun ka in baka san wani fanni baka ka shiga ciki domin za a iya cutar da addini ta fuskar ka kai kan baka san shubha ne ba an gane ko ba wai gaskiyar bace ba tare da kai ba amma su sun koyi shubha don duk alfiraq irin su mu'tazila irin su khawarij irin su shi'a da wane ne suna karatun ilmul mantiq da ilmul jadal da ilmul falsafa kwarai da gaske ko da ka kawo aya sai a sai da za a yi a juya ka ko hadisi ko a kawo maka shubha in ba ka san yadda za ka fita ba ka ga gaban mutane sai a ce an kare kai daga nan sai ka zan sanadiyyar bacewar mutane da dama Allah ka nuna sauki idh yaqulu li sahibihi la tahzan yace kada kai bakin ciki wadansu malamai suka ce nan ba kada kai bakin ciki ba kada ji tsoro to kuma duk tare suke domin sai na abubakar na in mun fassara da lata hazan kakka ji tsoro ba yana jin tsoron a kashe shi ba yana jin tsoron a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ce lata hazan kakka yi bakin ciki saboda mi saboda kada yi bakin ciki game da abubuwan da suka faru kafin a kawo wannan wuri amma dai abin da fi fitowa a fili anan lata hazan shi ne wato kada kai wato bakin kar wato kar ka ji tsoro inna Allah ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه سي الله سوكر da natsuwarsa alaihi akansa muka ce nan alaihi ko mu ce tana koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko mu ce tana koma zuwa ga zuwa ga Abubakar radiyallahu anhu jiya duk mun yi bayani kan wannan amma abinda an kafirin jayarwa shine فأنزل الله سكينته عليه تنا كما واني زوا ga sayyidina Abubakar dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasalihi wasallam a wannan lokaci yana cikin nutsuwa ba sai ko mun fahimta ba domin inda bai cikin nutsuwa ba zai ce masa sayyidina Abubakar bala tahzan inna Allah ma'ana an gane ko فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها sai ya karfafa shi an gane ko bi junudin da gunduna ayyadahu to zai kuma zuwa gaba zai komawa ne zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ga ƙa'idar damiri na larabci galibi damiri ba a son ya canza in ni ce ra'aitul ustaza wa shakartuhu wa bajjaltuhu wa akramtuhu wa ahsantu ilaihi duk damiri na kuma zuwa ga mi zuwa ga mutum guda to amma wani ya ce a'a na ɗaya da na biyu da na uku sun bambanta sai a cikin dole sai an samu dalili to kaga fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai muka ce abubakar ake nufi zance mafi inganci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin nasuha tunda shi ne ce masa da abubakar la tahzan inna Allah ma'ana ko ba haka ba to wa ayyadahu sai kuma mun kadin jahil da cewa ba abubakar ake nufi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi to anan kuma kaga sai wani ce to me yasa aka bambanta sai malamai suka ce saboda karfafa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi zai sa abubakar ya karfafa na fata amfinci domin in ba a karfafa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi abubakar ai karfafa shi ba za ta yi wata wa ayyada hobi jinudin lamtarauha mun faɗi cewa Allah ya karfafa shi da runduna da buku ganta ba kuma runduna ta Allah ba a cewa kawai mutane ko aljannu ko abin da ya kamata ko mala'iku rundunonin Allah Allah ɗaya san iyakarsu abinda ba a san tsammanin Allah ya tura shi ya hallakar da mutane ba sai Allah ya tura shi ya hallakar da mutane adawa da mi an ka hallakar da su da iska to iskan nan waye turo ta Allah ya ce wa fi adil iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karrami Allah ne turo ta da haka shi Allah kaka sa tsammanin sai da kaza dan adam babban abin da bai iya rayuwa da shi shine ne bai iya rayuwa sai da shi iska ba ruwa ba ko tuwo mutum na iya awa biyu bai ci abincin ko kuma yana iya awa biyu bai sha ruwan ko akwai mai minti goma bai sha iska ba babu to abin nan da ba su iya rayuwa sai da shi shi Allah halakar da su mutanen annabi nuhu da fir'auna an halakar da su da ruwa kuma dan adam in ya jima bai sha ruwa ba zai zai mutu kuma da ruwa Allah halakar da su don haka Allah ka kasa tsammanin in ya tashi kama ka da abin da kake ganin sai da shi zaka rayuwa ta nan zai kama ka Allah ya kyauta waje ala kalimatar ladina kafaru as-sufla sai Allah ya sanya kalimar kafirai ta zamanto as-sufla wato mafi zama ƙasa jiya mun faɗi wannan ba safila ba as-sufla mu'annas ne na asfalu ko baka da bari asfal shine mafi zama wato karami kenan mafi zama ƙasa ko mafi kaskanci waje ala kalimatar ladina kafaru sufla kalimar kafirci ta zamanto as-sufla kaskantacciya adadin jayita kaga tun daga nan Allah ce an rinjaye kalmar kafirci kalmar kafirci wadda suke faɗa duk wata kalma wadda za su faɗa wadda take tana ɗauke da shirka ta shiga cikin kalmatun labi na kafa wadda take wato ta shirka ce shi suna cewa labbai kana sharika lak illa sharikan tamlikuhu wa ma malak kalima ta kafirci kowace irin kalima ce ta kafirci wadda take fitar da mutum ne sun domin kalimar kafirci ba guda bace na fata an fahimci ne kawai nisan tsammanin kalimar kafirci ɗaya ce a duk kalima ta kafirci wadda an gina ta ne akan shirka ta shiga ciki kalimatar labi na kafaru as-sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wannan ita ce qira'a ta jamhur wa kalimatullahi hiya al-ulya amma imam yaqub ya karanta wa kalimatullahi hiya al-ulya kuma qira'a ce kuma ingantatta kuma tawatir to amma yanzu in ka ji an ce wa kalimatullahi hiya al-ulya kuma an ce wa kalimatallahi hiya al-ulya to ya zamu da wannan shi yanzu wa kalimatullahi isti'nafi na kalimatullahi hiya al-ulya kaga mun mutada ne da khabar kalma Allah ce wakiya amma an ka ce wa kalimatallahi hiya al-ulya a qira'ata yaqub ya zamu yi taujihin wannan qira'a kaga akwai matsala dole sai an san yadda za a yi kuma inda a taujihi wani lokaci sai an kalli abu biyu kun san taujihun qira'at wani lokaci da yaren larabci za a yi wani lokacin kuma za a yi taujihi da alkur'ani da siyakin alkur'ani dama alkur'ani inda a taujihun qira'atu bil qur'an za a imma wato za a yi ne bil bin nadhir irin wannan kalma tamkatar ta zo cikin alkur'ani ko kuma bis siyaq an-nadhir al-lafzi aw al-ma'nawi ko kuma as-siyaq al-lafzi aw al-ma'nawi shi yasa kasar saudiya sun yi wani littafi taujihul qira'at al-ashr bil qur'an ka dube shi zaka gani kursi na Qur'anul Karim Qur'anul Karim ulumi to da an ka zo waje ala kalimatal ladina kafaru waje ala kalimatal lahi hiya al-ulya qira'ata yaqub a can cikin wannan littafin sai sun kace kadiba cikin suratul tauba suka ce za a yi taujihin qira'ata yaqub da al-qur'ani domin ya ce waje ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatal lahi hiya al-ulya ay waje ala kalimatal lahi hiya al-ulya shi ke nan kagana a larabci ke nan don wani yin cewa kalimatar lahiyar uliya zai abin nan to amma idan an ka zo wajen malaman na hau kun san wani bi in malamin na hau bai san kara'at ba bai karatu ba sai ya ji wani larabci cikin qur'ani sai ya ce wanga larabcin ya saba ma qur'ani shi Allah da cewa ya kuskure musamman qira'a mutawatira da ta inganta shi qur'ani ba a shakka shi kai daga ɗaukar baiti na sha'iri majhuli ka kafa hujja da shi cikin larabci ga ƙira'a wadda take mutawatira ko da shahada ta ba mu ɗauki shahada ita ana iya cewa tafsiri ce kuna abu ƙira'a mutawatira wadda daga wajen Allah ta fito ha a tsaya saurari na hawanka wani irin na ne wannan da haka ya kamata mutane su san ladabi game da littafin Allah shi yasa waɗansu sun kace kai su ƙira'an nan ta waje ala kalimatallahi hil uliya wa kalimatallahi hil uliya an gane ko kalimar Allah ita ce mafi ɗaukaka domin ba a ce al'aliya ba wato al'uliya ita ce mafi ɗaukaka sun kace to su suna ganin wannan ƙira'a kamar dai a ɗan duba ta saboda bi sun ka ce na farko wata zahir mawdi al-mudmar da an ka ce waje ala kalimatar ladina kafaru sufla wa kalimatullahi kinan waje ala kalimatallahi ya kamata a ce waje ala kalimatahu hiya al-uliya domin ya ce faqad nasarahu Allah to kinan waje ala kalimatahu hiya al-uliya amma bai ta ce wa kalimatullahi hiya al-uliya ba an ka ce musu babu matsala wannan takidi na cikin qur'ani akwai inda kamata a kawo domiri sai a kawo zahiri ya yi wuri ɗari cikin ƙur'ani na fata fahimci kuma akwai balaga da take samu a yi wannan ina fata an fahimci ha inda yace inna hadha la huwa al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah la huwa al-azizul hakim sai ta mi fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin ayya ya kamata ina iya cewa fa in tawallaw fa inna Allah alimun bihim amma sai ce bil mufsidin ya kawo shi zahir saboda a nuna maka wanda ya juya daga maganar Allah ya kibin tauhidi mabarnaci na a bayan kasa ko da yake shi mai gyara ne abu na biyu sun kace to ai wai wa ja'al wa kalimatullahi hiya al-ulya wannan qira'a ta yaqub inda za a dube ta da sai a duba a gani wai ya kamata ce wa ja'ala kalimatullahi iyyaha al-ulya saboda abu in ya zama to yana da nasba inda ya masa ta akidi da ya kamata masa ta akidi damiri na wato na nasba tunda ana cewa iyyaka na'budu na'budu ka kiran ko ko ba haka nan bane iyyaka na'budu ai sunan shi na'budu ka ne to inda a ta'kidi ja'ala kalimatallahi tunda kalimatallahi ne sai a ce iyyahal ulya sun ka ce haka za a cewa an ka ce musu wannan kuma shi ta'kidi bai dauka wannan ana iya ta'kidin wato abu da zamiri na nasba ko da zamiri na raf'a duk dai shi zamiri bai hankalta ba wannan ina fata an fahimci ni إن هذا لهو القصص الحق ضمير النصب هنا إذا منتوى تأكيد ضمير الرفع هنا إذا منتوى تأكيد نبات أنفين شيء to sai abu na uku shubha da suka kawo wanda ke tana da ƙarfi kwarai da gaske mun gane ko wannan shubha tana da ƙarfi kwarai da gaske shine sun ka ce wai an ce wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatallahi to in mun dauki qira'a ta shi yaqub wa kalimatallahi hiya al-ulya mun kace za a kaddara wa ja'ala kalimatallahi hiya al-ulya ko ba karan bane sun kace sai Allah ya sanya kalimar shi ta zama to ita ce madaukakiya sai suka ce to anan yaushe kalimar Allah ta taba zama to wa kaskantatta sannan ta dawo ta zama to hiya al-ulya ina fata an fahimci to kaga nan suna da shubha mai karfi kwarai da gaske to shine daga cikin raddin da an kai musu aka ce ba dole bane a kaddara fi'ili na ja'ala an gane ko ba dole bane sai an kawo shi ana iya ɗaukar wani fi'ili wanda zai iya ɗaukar ba da wata ma'ana sai a ɗaukar da shi kenan wa azhara Allah kalimatallahi hiya al-ulya sai Allah ya bayyana aka gani karara sannan ja'ala yana nufin tashin abu daga wani hali zuwa hali ko ba haka nan bane to a ɓoye a can da kafin musulunci yayi karfi kalimar Allah tana ɓoye ja'ala nan ba irin wancan bane na ya ɗauke ta ya ɗora ta a'a yanzu sai ya bayyana a fili aka gani kalimar Allah ita ce mafi ɗaukaka da irin mu'jiza da ta bayyana na fata an fahimci don haka kai hattara wajen ka ji wata magana kai kaza kaza kaza kaza wallahu azizul hakim Allah shine azizun mabwayi hakimun mai hikima jiya mun kawo bayani kan sirrin da yasa aka hada wato suna al-aziz da suna na al-hakim a cikin al-qur'ani kuma mun ce ka'ida ce ko ina in kaga sunayen Allah kana iya duka wannan ka'ida kai aiki da ita kuma ka tsaya kai turadi abu biyu ya kamata mu ƙara kafin mu je aya ta gaba abu na farko shine inda Allah subhanahu wataala ce wa kalimatullahi al-ulya kalima Allah ita ce madaukakiya wasu ka fassara ta da kalima ta shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce kalima ta Allah ko ba ka da bane to kalimomin nan na Allah kuma Allah ya bayyana su cikin Qur'ani ba su da iyaka na fata an fahimci قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم كما كلمة الله ينا تبتت بإتقبائنسا إن باتا أنفهمتين وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا kuma kalimomin Allah cikakku ne na adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalimomin Allah ce suke da adalci kuma suke cikin da mi wato da gaskiya ba a samun wato kuskure cikin hukuncin Allah ko zalunci sannan kuma ba a samun ƙarya cikin labarin Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan ko kalimomin Allah subhanahu wataala sai ka dauke shi kai maudu'i akwai kalimar Allah wanda ya dauke ta cewa sai ya cika wutar jahannama dan ya san mutane da yawa ba za su yi imani ba aljannu da ma ba za su yi imani ba وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كما كلمة من الله باون دي إذا تنزل لا تبديل لكلمات الله نبتا أن فهمتا mun fahimci wannan da kyau ko to kafin mu je gaba aya ta gaba akwai dan isharar da nake so in yi shine wato akwai wani tafsiri da ake kira al-jami' li ahkam al-qur'an da imam al-qurtubi imam al-qurtubi da yazo wajen wannan aya yayi bayanai masu muhimmanci kwarai da gaske to su da nake son in dan yi bayani abu na farko a cikin tafsirin da ya gabata kwanakin baya da muka zo wajen aya ta ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al-ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah mun yi bayanin wani abu muka ce har muka ce hadisi ya ce akhiru dawa al to wannan cikin yaren larabci ne magana take abu ne ya sabce ne dama waɗansu suna cewa hadisi ne hikima ce ba hadisi bane mun yi karatun hadisi lokacin da muna kasar libya akwai malami siddiq bashir yana daga cikin malaman da suke abin nan karantar da hadisi a kulliyatul da'wal islamiyya akwai tambihi akan irin waɗannan abubuwan cewa ba hadisi bane to kawai sai na ban farga ba wannan abin da cewa ma shi na cikin hadisi kawai sai na zo nace kamar da zo cikin hadisi don haka ba hadisi bane kwakwalwa ce ta abin nan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wannan mas'ala hadisi ne na Jabir dan Abdullah wanda shi yake bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawa Sa'ad ibn Sa'ad ibn Mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa Sa'ad dan Mu'adh wato abin nan lalas kinan kamar irin abin da aka yi magani da wuta ko fi akhalihi akhal ita ce jijiya wanda aka karkashin digadigi marrataini so biyu ya masa to kaga wannan hadisin ya nuna tabbas ana yin ana yin wannan abin to amma in muka zo wannan hadisi ne na ibnu maja in ka diba ma cikin sahih muslim akwai wata riwaya da tana kama da wannan hadisi na 2208 sannan kuma hani ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya hana wannan to kaka za mu ji hadisi ne na imran ibn husayn wanda yana cikin sunan abi dawuda kuma imam tirmidhi ya kawo shi kuma wato ibnu maja ya kawo shi to can an ce yayi nan kuma an ce ya hana akwai matsala ko babu kaga dan qur'ani sai ce to kai kajiya can cikin wani hadisi an ce kaza can cikin wani hadisi an ce kaza a'a ka karanta yadda ake yin aljam'u bainan nusus ina ba ta amince ko cikin qur'ani sai ka ji an ce can abu kaza ayi kuma daga baya a ce a bai ko ba ka dan bane to kire wani za mu ɗauka sai ka san annasku ka san aljam'u bainal nusus al-mutlaq wal muqayyad ko ko al-akhir ko ko al-am wal khas in baka so sai ka je kai banda malamai da suka zo kan wannan mas'ala da wannan hadisi tun da hadisi ne sun inganta sai suka ce to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna abin ya halatta ana yi ko ba haka nan bane al-fid'a yani aqallu ma yahtamiluhu fi'lu nabi sallallahu alaihi wasallam al-jawaz aqallu yana nuna dai abin ya halatta ana yi amma ba dole ba sai ya nuna wajibi ko ba haka nan bane sannan sai suka ce to amma hanin da anka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana sahabbai suka ce to akwai dalilai malamai sun kawo waɗansu maganganu daban-daban wasu suka ce ya hana su ne saboda sun kasance suna ganin in an yi shi kamar za a samu cin nasara kamar shine maganin sai kuma a zo sai a yi ba a samu nasara ba saboda mu yanzu gashi wannan matsala ba ba ma wannan alkayu ba nan a zamanin nan yanzu duk yadda zaka faɗa ma wani ga magani da musulunci ko ga maganin da zaka sha ko ga yadda zaka yi wallahi bai yarda sai an ta yi farmasi saboda imanin mu yanzu da farmasi da likitoci wallahi wani lokacin ya fi imani da cewa Allah ke bada lafiya shi ɗansa yau da rika in ba ka tafi likita ba sai a kai ka likitan sai ka gaji ka gaji an yi wata biyu da mutum wani ma sai an shekara a yi yawo da shi a yi yawo da shi kasashen duniya don ba a samu magani ba sai a ce a dawo a yi na Allah tunda an kai ka Amerika da Dubai da India da China da ina ne duk ba a samu lafiya ba sai yanzu na za a yi na Allah kenan ka yarda yanzu sai Allah ku amma can wancan lokaci kana ganin kamar maganin turawa zai baka lafiya yana da kyau mu zama muna da hankali a'a maganin su ba wai muna zargin maganin su ba ko wani abu a'a amma magani ba shi ke bada lafiya ba Allah shi ke bada lafiya likita bai iya baka lafiya da likita yana ba iya kashi yana ba iya kashi lafiya da matar shi ba ta yi rashin lafiya ba ko shi ko wani nashi to waɗansu malamai suka ce saboda suna cewa akhirud dawa alkai masal ne to shine sai manta ne ce hadisi hadisin ba shi bane wanga hadisi na Jabir shine hadisi na fata an fahimci da hadisi na Imran bin Husayn larabawa suke cewa karshen magani shine alkai to wani lokaci suna nufin karshe ma'ana in duk dubara ta kare dole sai an yi wannan ko kuma a'a suna ganin shine da an yi za a samu lafiya to kaga sai an kai hali da kan wannan saboda kasu sa tsammanin wannan abin shi ke bada lafiya waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a abin da yasa aka yi hali da wannan suka ci saboda waɗanda manzan Allah sassalam ya hana ya san wannan abin baya maganin wannan cuta gare su su imranu bin husayn kenan khususiyya ce ta cewa inda suke so su yi wannan abin baya magani ko kuma a'a a wannan lokacin in ma sun yi ba zai musu amfani ba ina fata an fice shi yasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su shi yasa ba shi imranu bin husayn yake cewa wato iktawaina mun je mun yi amma mi ya faru yace to kuma ban warke ba sai muka yi warke ba kenan tana yawan za a sassan ya san abin ba zai amfane su ba tunda tana yiwa in wani magani in ka wato wani shi wannan abin akwai inda za a yi shi a samu dacewa kuma akwai inda za a yi shi ba za a dace ba ko kuma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga alkai saboda wani lokacin wato hadarin sa ba kowa ya iya shi ba kuma in an yi shi ba a cika dacewa ba shi yasa sai hani akan shi kenan can umarnin in sharuɗa sun cika wanda zai yi ya iya kuma akwai bukata a yi waɗanda suka ce abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani shine waɗanda suke yin shi tun kafin cuta ta zo ga jikinsu wani sai ce bari zai zai dauki mataki bari ya je yayi saboda kamin kamin ma wannan cuta ta zo yi maganin ta to ai kaga wannan wauta ce to shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya hani akan wannan to dan haka dai akwai maganganu daban-daban na kawo shi ne saboda kada wani ya zo ya ji mun kawo mun ce kamar da cikin hadisi dama wani yana jiran irin wagga ta faru ko ba haka ba imamul qurtubi da ya zo karkashin wannan aya sai ya ce tana da mas'ala goma sha ɗaya fihi ihda ashirata mas'ala akwai mas'ala goma sha ɗaya cikin wannan aya to abin da ya sani so in kawo su saboda shi imamul qurtubi ya gina tafsirin sani akan tsarin almasa'i sai ce ba mas'ala kaza ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa ƙarshe da shi da imamu fakhruddin razi mai at-tafsirul kabir sunan tafsirinsa at-tafsir al-kabir an gane ko shi ma sai ce fi hadhihi al-aya masail to cikin malamai akwai masu ɗaukar irin wannan usulubi cikin malamai kuma akwai masu ɗaukar usulubin fiha aqwal kamar ibn jarir al-tabari sai ce maka wanga aya ikhtalafa ahlut ta'wil malaman tafsiri sun yi sabani to kaga daga nan ya baka tsari wasu sun ce kaza to ina dalilan su wasu sun ce kaza ina dalilan su wasu sun ce kaza ina dalilan su kaga haka ne sai ka samu maganganu daban-daban kuma ka samu dalilan ko kaga wanne bai zaka dauka to amma uslubin shi qurtubi da shi uslubin fakhruddin razi duk da yake ba fanni guda bane tunda shi imamu qurtubi ahkam ne shi ko fakhruddin razi komai yana kawowa amma shi sun bi tsarin masail kuma tafsiri ne musamman tafsirul kabir sai kai hatar don in baka san ilmul wato abin nan ba wato ka'idodin da ake maraddi ga yan mantiq wani lokacin sai ka bace cikin shi kuma tafsiri ne wanda aya guda wani lokacin sai shiga cikin bayanan da sun yi ma yawa sai ka rikice ka rasa shin ina ne farko ina ne karshe ba kowa yake shiga cikin shi fito lafiya ba na fata an fahimce ni wangu ba shi ke nuna bai da fa'ida ba inda ya ishtihadi ya faɗi magana daidai a ɗauka inda ya kuskure aji mai abin shi mutum ne kowa ma haka yake na fata an fahimci shi yasa waɗansu su wai fihi kullu shay'in illa tafsiri cikin shi akwai komai banda tafsiri to ga magana ba littafi na tafsiri ya kai mujalladi 40 kace wai fihi kullu shay'in illa tafsiri kace ne magana ce wannan na fata an fahimci wani kuma ce a kun san ana ba littafin take mafatihul ghaibi mafatihul ghaibi to ya ce mafatihul ghaibi ai ya kuma mabudin ghaibi ko to wani sai ce wanga take ai kafirci ko ba haka nan bane a a nan al-ghaibul lughawi ake nufi ba al-ghaibul shar'i ba abinda ya fako gare ka da ilmi wanda baka iya gane sai an yi ma bayani shi ne ake nufi na fata mu ce ba wancan ghaibi na shari'a ba Allah ya kyauta to da aka ce illa tansuruhu imam al-qurtubi yace akwai mas'ala sha daya bari mu kawo su a gurguje yace yaqulu tu'inuhu bin nafri in buku taimake shi ba wajen fita shi ne annafar ma'ahu fi ghazwati tabuk atabahumullahu ba'da israfi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min tabuk kina Allah ya zarge su ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga daga tabuka qalan naqashu wani malami da aka ce ba annaqashu yace hadhihi awwalu ayatin nazalat min surati baraa shi a wajen shi ita ce aya ta farko da ta sauka daga surati baraa na fata uku ta kun ga ga imamul qurtubi ya ka mas'ala wato ta daya ya ce to wal ma'ana kenan an ka dauki haka in taraktum nasrahu fallahu yatakaffalu bihi kenan abin da ake so in kun ki taimako to Allah ya taimake shi to da ya je ta bukan ba ai yakin ba an huta Allah ne ke taimakon sa in mun dauki kuma cewa kafin a tafi ne to kenan kuma zargin su ne akan abin da zai zo zuwa gaba id qad nasarahu Allah fi mawatin al-qilla Allah ya taimake shi lokacin da yake cikin hali na karanci wa azharahu ala aduwihi Allah ya taimake shi akan makiyansa bil ghalabati Allah ya bashi rijayi wal izza Allah ya bashi daukaka waƙila waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a faqad nasarahu Allahu bi sahibihi fil ghar Allah ya taimake shi da abokinsa fil ghar a cikin kogo ya wato ya bi ta'nisihi lahu ma'ana sai shi na ɗebe masa kewa ta'nis kenan wa hamlihi ala unqihi kuma ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wuyansa lokacin hijira kamar da suke cewa har dai ga sunan abubuwa da ya kawo na fata an fahimci shi ya sama wani malami da ake kira wato laif bin sa'ad ya ce ma sahibal anbiya a alaihi musulam misal abubakar siddiq ba a taɓa samun sahabi wanda ya abotakanci annabawa irin sayyidina abubakar siddiq don mi don shi ya abotakanci shugaban annabawa ne khairu khalqillahi ajma'in na fata an fahimta wa qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna yace wani malami ne kharaja abubakar bi hadhihi al-aya min al-mu'ataba allati fi qawlihi illa tawsul ya ce shi abubakar tabbas ya daga cikin wangan zargi don shi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan shi ka shiga cikin wannan zargi ba to ina ga dan shi wanda zai kwace irin wannan mutumin wanda al'umma kowa na iya fadawa cikin zargin Allah ban da shi anan kuma ka zo ka ce a wai ba shi ne wai ba mutum ne wai kafiri ne wal iyaz billahi ko abin da ya kama da haka id akhrajahu alladhina kafaru nan imamul qutb yace mas'ala ta biyu wa huwa kharaja bi nafsihi ai manzo Allah sallallahu alaihi fita faran lakin bi ilja'ihim ila zalika saboda su suka cilastar da shi hatta fa'alahu har ya aikata fa nasaba al fi'la ilayhi sai Allah danganta aikin zuwa gare su don su suka fitar da shi su suka yi abin da zai sa za su sa dole sai ya fita ina fata an fahimci الثالث نأكو يتشد قوله تعالى ثاني اثنين أي أحد اثنين كنا نأيدك تكين بيوشة سانك ثاني اثنين وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة يتشت فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة يتشي إلا فذي يتشنزا كتشي رابع ثلاثة كو خامس أربعة فالمعنى سير الثلاثة أربعة بنفسه كلا شيء يزو يميدا أكس زوهو دان كغاني لاربشن كودن بوي إنا باتا أفهم شيء هدوا كرشان أبن دا واتو يكاو كنا منزا الله صلى الله عليه وسلم يا في تترد أبو بكر سنة واتو سبيل ثاني اثنين إذ هما في الغار ya ce to idhu ma fil ghar mas'ala ta hudu lokacin da suke cin kogo gharu saw ya kawo bayani kan yadda manzo Allah sallallahu alaihi da yadda abin hijira ya kasance tsakankanin su nan yadda aka yi hijira an gane ko yadda aka yi hijira da darussan da ke cikin hijira da irin matsalolin da manzo Allah sallallahu alaihi ya haɗu da su wannan yake nuna baka cewa kenan ya kamata mutum ya ni ya kamata mutum ya riko bil asbab ya kamata mutum ya riko bil asbab an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san in Allah ya bashi kariya ba wanda zai iya taba shi amma me yasa ya koyi makafirai har ya shiga cikin garu saboda har an kai irin wannan kadiba nan mas'ala ta hudu Imam al-Qurtubi ya kawo ko kadiba ba cikin littafin sira yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira da irin yadda an kashe da za a kashe shi mas'ala ta biyar Imam al-Qurtubi yace Imam al-Bukhari ya ruwaito ista'jara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakar rajulan min bani Dayl an gane ko min bani dail ne daga ko dil min bani dail hadiyan khirrita manzo Allah sallallahu ya dauki jinga ta kafiri min bani dail wasu da ake cewa laraba da ake cewa bani dail hadiyan mai shiryar da shi zuwa ga hanya bai zuwa ga addini ba khirritan wanda ya san hanya kwarai da gaske wa huwa ala dini kuffari quraish ko mutumin nan shi na aka addini qurayshawa to kaga wannan ya nuna malamai suke cewa kenan imamul bukhari da zo tarjuma sai ce babu istijarul mushrikina inda darurati yadda za a iya jinga a ɗauki kafiri aiki au idalam yujad ahlul islam ko ba a samu musulmi ba aiki ne kake so ya zan larura in bai zan larura ba babu bukata ko ba a samu musulmin da ya iya ba sai ka ɗauki kafiri in ya zan larura in bai zan larura ba kuma kai hakuri ina fata an fahimta sabani shi imam bukhari ya kawo au idalam yujad to au tana iya ɗaukar walam yujad ko kuma in yace au idza ikhtiyar ne to amma in dai ba larura bane to ai babu bukata na fata an fince ni mun mun ɗaukar ɗau au in ta zama bi ma'anar waw to yayi amma in ta zama bi ma'ana au lit tanwi'i au idza lam yujad ahl al islam to in ba darura bane ni za mu yi kuma da aikin kafiri ina fata an fahimta mas'ala ta shidda ce idh yaqulu li sahibihi inda Allah ce idh yaqulu li sahibihi al mas'ala sadisa kenan yace hadhihi al aya tadammanat fada'il as siddiq tana nuna sayyidina abubakar yana da falala ina fata an fahimci kuma an yi riwaya daga asbaq وابو زيد عن ابن القاسم عن مالك امام مالك يجي عند الله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا هو الصديق شيني ابو بكر الصديق كاجي امام مالك كيف فسر نفتا ان فهمت يجي تو فحقق الله تعالى قوله له بكلامه kina Allah ya tabbatar da wannan magana ga Abubakar ga maganarsa wa wasafa wa wasafa suhba kuma Allah ya tabbatar da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fata an fahimci wa wasafa wa wasafa suhba fi kitabihi kina Allah ya tabbatar cikin littafin sa cewa Abubakar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ba'd ulama imam al-qurtubi yace wadansu malamai suka ce man ankara an yakuna umar wa uthman aw ahad min as-sahabati sahaba rasulullah sahib rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kadhabun mubtadi duk wanda yace su sayyidina abubakar da umar da uthman ba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadhabun makarici ne mubtadi'un kuma dan bid'a ne ya kama magana da babu ta cikin addini gashi nan dai maganganu na malamai waɗanda suka kawo saboda ga maganganu waɗanda ake kawowa ina fata an fahimci to da haka ne yana da kyau ɗalibin ilimi ya hattara ga yan aƙidu waɗanda suke ganin ya kamata a ce an bai da sahabbai kaza kaza kaza mas'ala ta bakwai imamu ibn al-arabi al-maliki yace qalat al-imamiyya al-imamiyya shi'a al-imamiyya al-ithnai ashariyya ko qabbaha Allah yace Allah ya muzanta su ko Allah ya kubetar da su huznu abubakar fil ghari dalilun ala jahlihi wa nafsihi sun kace ai kaji Allah yace wato abubakar ya ya har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sai abubakar la tahzan kakkai bakin ciki sun kace to tunda yayi bakin ciki wannan ya nuna ala jahlihi ya jahilci al'amarin Allah kilan jahili ne wa nafsihi kuma ya nuna yana da tawaya ina fata an fahimci ni saboda bai dace a ce ya ji tsoro ba alhali ko wannan alkhawfu tabi'i ne alkhawfu tabi'i tsoro ne na ɗabi'a wannan su malamai suna da shi ga suna an kawo aya annabi ibrahim da mala'iku suka zo Allah ce nakirahum wa awjasa minhum khifa ka gani fa awjasa minhum khifa qulna la takhaf innaka antal a'la ashe jin tsoro na ɗabi'a ba wani abu ne har annaba suna yin shi in annabi ibrahim ya yi shi to ina ga sayyidina abubakar shi da ba annabi ba dan haka wannan shirme ne irin nasu an gane ko to sannan kuma kaga malamai suke cewa to kenan tsoro in akwai dalili da yasa zaka tsoro to wannan shari'a ta yadda amma tsoron da ba a yadda da shi ba shine tsoro irin wanda babu wani dalili akan sa ina fata an fince da haka shi dan ya ji tsoro ko ya yi bakin ciki in dai akwai dalilansa ai ba haka ne yasa ya tsoro ana neman su ne a kashi kuma an yi kusa da su ina fata an fince to shi yasa Muhammad inda ce inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa da Abubakar ma ya Abubakar ma zannuka bi thnaini bi thnaini Allah thalithuhuma me ya zaton ka ga mutane ga biyu waɗanda Allah shine na ukun su an gane ko ba ana nufin da su da Allah ɗaya bane su mutum biyu ne kuma Allah yana tare da su shine abin da kiri shi yasa ce inna Allah ma'ana kadiba cikin sunan Tirmidhi kadiba Imam al-Bukhari ya kawo shi wannan asarkin wato dubu uku wato da 653 imamu muslim a hadithi na 2381 ko mu ce asar na 2381 cikin sahih muslim na fata an fahimci ba gani nan da haka sai zaman to mi sai zaman to mas'aloli ne imamu al-qurtubi ya fitar karkashin wannan aya sai mas'ala ta wato ta tara ina fata an fahimci abin da ya kawo yake cewa hadisi ne na abin nan na tirmidhi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da yabbar duniya an samu sabanin wa zai jagorantarsa muhajiru da ko ansar cikin muhajiru da akwai matsala cikin ansar akwai matsala to ana son abinda wayar kamata to wagga aya tana daga cikin abin da take nuna cewa al-muhajiru da suna gaban al-ansar thaniya sunaidi idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ina fata an fahimci ni to mas'ala ta goma ya ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi ko a ce ta tabka ga abubakar ko a ce ta sabka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ya gabata to amma nan sai suka kawo wani abu wa ayyadahu bi jurudin lam tarawha to sai imam al-qutb ya kawo wata magana yake cewa kenan fa anzalallahu sakinatahu alaihi bi ta'minin nabi sallallahu alaihi wasallam fa sakana ja'shahu mana kwantar masa da hankali wa dhahaba raw'uhu tsoron sai fita wa hasala al-amn aminci ya tabbata wa ambata Allah subhanahu thumama kenan Allah ya fitar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wani nau'i ne da haƙi kenan kuma ce fito ya rufe wato wannan kugu wa alhamal wakra hunaka hamamatan alwakra shine wato gishi sai ya yima abin da bai cikin suna tantabara ko mu ce kurciya Allah ya mata ilhama ta yi alwakar kenan asalin maganar alhama hamamatan alwakra hunaka ta zo ta yi girgije ko ba haka bane wa arsala al-ankabut an ka turo ankabut shine mi shine gizo-gizo fa nasajat baitan alaihi ta je ta yi ni ta saka gida fa ma ataf hadhihi al-junud waɗannan rundunat mi an mafi raunin ta kai mamakin raunin su kenan fi zahirin hissi in an kalli zahirin abinda ake gani wa ma aqwaha fi batin ma'ana kuma menene mafi tsananin girmanta a huskan ma'ana domin sun zamanto sun kawo sirrin cewa ba za a iya taɓa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ko ba kaɗan bane a zahiri suna da rauni amma zancen hamama da zancen an kabut malamai sun nuna duk waɗannan abubuwa su inganta ba shi yasa ni kawo su saboda wani zaka je da su yake kawo yace nan da nan an kai kaza an kai kaza an kai kaza wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya kawo a mas'ala ta wato goma kenan na ana nufin ayyadahu da kuma junudin lam tarawha marji'ud damir وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم مسألة شاء يكاو وأيده بجنود لم تروها kaga imamul qurtubi ya kawo in ka tashi zaka duba shi kaka duba shi sagaga sai ka dibi masalolin da ya kawo sai ka zarike su wannan shi ne abin da imamul qurtubi ya kawo a gurguje ne da kawo annan bayanan akwai sauran bayanai mai so ya koma ya duba to dan haka ba haka ne ba mutum zai zuwa ya dauko aya ya ce yayi bayanan abin da ya ga dama ayi gaba ayi ta tahiya Allah ya kyauta Allah rama mu je gaba aya ta gaba in firu khifafan wa thiqala
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
infiru wato ku fita za mu dawo cikin jalalai da shi muke farawa ku fita khifafan kuna masu sauka-sauka jam'i ne na khafif sai a ce khifaf shadid sai a ce shidad alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun jam'i ne na ghalizun da shadidun haka ne ko ba haka ba kawo in firu ki fita khifafan kuna masu sauka sauka ba cikin nauyi ba daga khafifu ne wa thiqalan shi ma jam'i ne na thaqil wato masu nauyi za mu zo mu yi bayanin abin da ake nufi da shi khifafan wa thiqalan yace wato kinan nashat kuna cikin nashadi wa ghayra nashat kuma ba ku cikin nashadi shine khifafan wa thiqalan wa qila wadansu malamai sun kace aqwiya kuna cikin tsananin karfi shine khifafan wa du'afa kuna cikin rauni kenan wasu suka ce a'a au aghniya'a wanda suka ce kuna cikin wadata shine khifafan wasu kalin kuma fukara a kuna talakawa duk dai malamai sun kawo wannan domin shi nauyi wani lokaci yana da alaka da jiki ne an gane ko wani lokacin kuma nauyi yana da alaka da zuciyarka da halin da kake ciki na fata an fahimci wani lokacin wani nauyin jiki da shi oh wani kuma ba nauyin jiki ba ne aljihun ne a kodin suna son tafiya wajen yakin amma guzurinsu bai ishe su ba na fata ana fahimta ta kaga akwai nauyin aljihu akwai kuma nauyin jiki to duk dai malamai sun kawo wannan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum yace wa hiya mansukha wadansu malamai kenan sun tafi cewa an shafe wannan aya bi ayati laysa ala du'afa wasu ka ce an shafe wannan aya da aya da ta ce laisa ala du'afa wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi wannan su malamai sun tafi akan wannan amma zance mafi inganci to an ce an shafe ta kaga akwai matsala domin bi domin kamar ana nufin wanda aya ta zo ne farko ta ce in firu ku fita khifafan wa thiqala idan muka duba wadansu daga cikin malamai suke cewa in firu khifafan wa thiqalan mansukhatun bi ayatil uzri an shafe ta da ayar uzuri almazkura wadda an ka ambata wadda Allah ce kenan laysa ala dhu'afa wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulih Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab ya kawo wannan bayani yace to wa hadha al-mawdi'u min amthilati ma nusikha fihi an-nasikh wannan misali ne wanda an ka shafi wanda kuma ya taba shafewa لأن قوله انفروا خفافا وثقالا domin fadar Allah ku fita khifafan wa thiqalan kuna cikin nishadi ko rashin nishadi nasikhul lil ayatil i'rad ta shafe ayoyin da sun kace akau da kai anil mushrikina inda an kace wato ku kyale su kada ku yake su ko ba haka nan bane wannan sai tace infiru khifafan wa thiqalan kaka ta shafe wadancan ayoyi wa huwa mansukhun bi ayatil udri ita ko an shafe ta da ayatul udri kama zakarna arifan yace kamar yadda mun ka ambata ta abin da ya gabata wal ilmu inda Allah ta'ala kaje da malin ya kawo ina fata an fice rikini shi a wajen mallan ta shafe to amma a nan malamai su suka ce to ai in an ce an shafe aya sai an yi aiki da ita kenan in firu khifafan wasu kalan kamar an yi umarni da aje a yaki sai da aka je aka yi yaki to bayan an yi yakin nan sannan Allah subhanahu wataala ya shafe wannan hukunci to ita ko suratu tauba ta sauka ina a shekara ta nawa wajen shekara ta tara sai in an kaddara waɗannan ayoyin sun sabka kafin mi kafin sabka sura don in ba haka nan ba ayoyin da sun ka ce ai yaki qatilu ai suna da yawa kafin mami kafin suratul tauba an yi izini da yaki cikin suratul baqara an yi baqara kuma ta daga suratul tauba sauka kuma nan nasu sai in ya kasance al mutaqaddimun wani lokaci in sun kace an nasu suna nufin at takhsisu sai in suna nufin an rage hukuncin fadin hukuncin aya shi yasa da yawa daga cikin ɗalibai sun ɗauki littafin magabata sai ce an ce annasku kuskure na su ku busan a wannan lokaci ba suna amfani da nasku shafe hukunci ko ko takaita hukunci na fata an fahimta imamu ibn ashur ya yi bayani a ƙarƙashin wannan aya wanda bai da kyau mu kawo shi saboda munasaba ya ce da an ka ce in firu khifafan wa thiqala kuma ma'ana munasabar wannan aya da ayoyi sun ka gabata yake cewa in firu al-khitabu lil mu'minina da Allah ce in firu a fita da wa yake mu'minai allazina sabaqa launuhum waɗanda ya gabata an zarge su bi qaulihi inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila fannafiru al-ma'mur bihi ma yustaqbalu min al-jihad kenan yanzu zuwa gaba ne kamar yadda muka yi bayani ake son ku fita ku fita ka ku tsaya ina fata an fahimci ni kenan can an zarge ka amma yanzu ana son kakka sake yin kuskure domin an ka ce alkhata'u alladhi yatakarrar laysa bi khata'in wa inma huwa qarar kuskure wanda yake maimaituwa ba kuskure bane ganganci ne idan mutum ya take ka yanzu ya ce don Allah kai hakuri ban gani ba ka ce to babu laifi ya sake dawowa ya take kai wuce ce ha wallahi ban gani ba ya sake na uku wallahi ban gani ba da gaske na bai gani ba al khata'u alladhi yatakarrar laysa bi khata'in wa inma huwa qarar ce saka mutun yari na ma da wani idan kaga mutun yayi ma abu so daya kai ce maka kuskure ne kana idan kuskure ne ya dawo ya aikata ce kuskure ne to sa ido ne ballanta na haɗu wani malamin mu ake ba yake ba mu labari wani ɗalibi a akwai to shi ko ɗalibin bai son zuwa karatu to ka san ɗalibi in bai son zuwa karatu kullum sai ya kirkiro wata dubara ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai zuwa ce ma sai ya fashin zuwa karatu ina fata an fahimci ni sai malam ya ce me yasa baka zo ba rana kaza tunda ana ɗaukar giyabi sai ce wallahi malam rasuwa an kai mun rasuwa an kai muku war rasu ya ce baban shi ya rasu ce su shi ke sai ya rubuta rana kaza ya aji ana nan ana nan ana nan kuma sai bai zo ba sai kai lahiya baka zo bace wallahi mallan rasu Allah war rasu yace mallan uwa ta rasu ya rubuta ya aji ka san makarici ana nan ana nan kuma sai bai zo ba sai lahiya baka zo bace rasu an ka murmul ce war rasu yace uwa ta rasu yace to kai uwa uwa nawa gare ka ita ƙarya azaba ce wanda duk ke yin ƙarya bai iya tuhe ta sai ya yi ƙarya azaba ce amma in kana son ka daina ƙarya kan ka fara kuma in ka yi ka tuba ka daina ko ko ka fito ka ce ma wanda ka yi ma ƙarya ɗin ƙarya ce kake yi shi kira zauna lafiya amma da zaran kai mutum ƙarya kuma baka nuna mai ƙarya bace kuma baka tuba ba to sai kai wata ƙarya sannan ka like ta shi yasa da yawan mutanen da ake ce ma manya a zamanin nan duk sun ka kaskanta ce ma mutum excellence a ce ma mutum babba ko cikin 'yan siyasa ko cikin masu mulki ko cikin har malamai waɗanda ake ba wani matsayi ko a ong ko wani abu sai ka mutum gashi da kamala amma ƙarya ta yi mai yawa kullum sai ya ce maka ta'al gadan gadan gadan insha Allah insha Allah insha Allah din wa kai babu babu ya kamata mu gane duk manya yanzu sai ka zo mutum ka ce ta yi gyaro dosin ka mutum ya haɗa dosi eh mu ce file da wanda yake jin english a haɗa fayil fayil fayil fayil fayil masu yawa mutum ya wata uku shida kudin da ya kashe da yanzu jari ne ka ɓata masa rayuwarsa kuma ka sashe na wahala ma'aikatu na gwamnati da ma'aikatu yanzu na waɗanda ro'in da ake kira na addini an zo an ɗauke ka an saka wani matsayi ka kama mutum gaskiya amma haka zo ka ce za a yi kaza ba a yi kaza ba za a yi kaza ba a yi kaza ba shi ke duk abin ya dani ba ɗan siyasa ba ba malami ba ba mai kuɗi ba shi ke subhanallah ya kamata mu dawo ko da mutum bai ji daɗin gaskiya ba amma idan baka bashi wahala ba ya san ka gaya mishi gaskiya ina fata an fahimci to almuhimmu in firu khifafan wa thiqalan bari ku shi da yace in firu khifafan wa thiqalan sai yace in ji imamul qurtubi ka rike da kyau nusiba alal hali wanga khifafan wa thiqalan hali ne a larabci kenan fi hali wato al khiffati wa thiqa yace fihi ashratu aqwal rike da kyau magana goma malamai sun kai wajen fassara khifafan wa thiqalan yace daga farko yuzkaru an ibn abbas an ruwaito da ibn abbas fanfiru thubatin kenan saraya mutafarriqina ku fita ya fassara ta ne da waccan aya inda Allah ce fanfiru thubatin aw yunfiru jami'a cikin suratul nisa thubatin kinnan saraya mutafarriqina ya an ce thubatin wato saraya jam'i ne na sariya jama'a ya karamar runduna mutafarriqina wanda za ta rarraba waɗannan sune waɗannan sune a winfiru jami'a ko ku fita runduna guda ku je ku yaki kenan shi ya fassara nan khifafan da thiqala khifafan kenan ku fita daban-daban domin jama'a sun fita karan kadan ai babu nauyi tare da su thiqalan masu yawa ai ku dole sai an sha wahala in an fita da jama'a mai yawa ko ba karan bane ba ka gane wannan sai kana da mata guda ana nan ana nan kuna jin daɗin gida sai ka aihu ɗaya biyu uku ka ƙaro ta biyu ka aihu ɗaya biyu uku tun kana iya jan gida sai ka fara jan al'amarin nan ba kyau to in jama'a sun kai yawa dole sai an samu nauyi shi yasa aikin jama'a ba radda za a rasa cece kuci da tsegumi da jama'a ta yawa dole sai an samu matsala amma kuma samun matsala yana da kyau domin samun jama'a mai kyau in tana da yawa an ka gyara ta shi ke sa a ci gaba ba sani kuma fahimta ba to ka dai abinda an ka fassara shi subatin kinnan kuma daga wasubatin ne daga wasaba ne masu tuma sai an ka ce subatin an ka shafe wawa kamar idatun ne daga wi'datun ne daga wa'ada ya idu ne thiqatun wisqatun ne daga wasiqa ne sai a shafe shi Allah ya kyauta to kaji dai subatin kuftai masu yawa ko masu abin nan yace to athani na biyu ruwiya an ibn abbas aidan wa qatada nashatan wa ghayra nashat gatanan ya kawo su kuna cikin nashadi kuma ku cikin nashadi shine khifafan wa thiqalan al-thalith na uku al-khafif shine al-ghani mawadaci was-saqil mai nauyi al-faqir talaka ma qalahu wato qalahu mujahid mujahid yace ar-rabi'u na hudu al-khafif da anka ce khifafan ash-shab matashi was-saqil mai nauyi ash-shaykh tsoho qalahu al-hasan hasan yace in kaji an ce al-hasan an sa alif wallahi cikin littafin tafsiri galibi ana nufin al-hasan al-basri al-khamis na uku na biyar sun ka ce khifafan mashaghi kuna cikin shagulgulla wa khifafan mashaghi wa ghayr mashaghi kina sai da wanto mashaghi shi khifafan shine kenan ghayr mashaghi ba ku da uzuri wa thiqalan kuna da mashaghi nauyi domin nan ya kabatar da su kenan dole sai ka hankalta ba ma'ana ma'ana kana cikin shagulgullan ka ne ko ko baka da shagulgulla saboda yanzu in zaka yin sallah ana ciniki ko kana yin sallah za a yi sallah kana office sai ka ji nauyi amma in za a yi sallah kana gida ka ci abinci kayi alwala da an yi kiran sallah kana kana da mutuwa mai khafifun kake thaqilun ka bude shago an an kewaye ka ga mata sun kewaye ka dama shi dan bai taba kawo ciniki ba sai an yi kiran sallah sai ka rasa da za ka yi ba ina zagin masu shago bane قال زيد بن علي والحكم zaid ibn ali da al-hakam bin abin utayba ina ganin su suka faɗi wannan yace as-sadisu wasu sun fassara wato khifafan wa thiqalan ath-thaqil alladhi lahu iyal mutumin da adda iyali wal khafif alladhi la iyal lahu wanda bai da iyali tunda in kana da iyali kana jibin danka zai iya hana ka in na mutu ya zai kasance mata ta zai kasance shi ko wancan aje ma a mutu shi yasa mata shi ba a son ya fita ya je dan ba mai aure ba domin in ya tafi wani lokacin bai dawo har abada tsohi sun karanta wannan ko wanda ya taimaka karatu kasashen larabawa wani bi in yi da can sai shi ƙetara ya turai asabi'u na bakwai khifafan sun ka ce wato asaqiru alladhi lahu dai'atu mutumin da yake da dai'a wato abin da yake tsoron ya karho an yadaha ya bar wani abu wanda yake tsoron ya tozarta bayan shi wal khafifu alladhi la dai'ata lahu mutumin da bai da abin da zai tozarta bai da wani abu ko ya bari babu kai قال ابن زيد كنا ابن زيد قاله ابن زيد الثامن نتقص خفافا الرجال مزاجي والثقال الفرسان نن الرجال سوني ما تفيا قسا والثقال الفرسان ما سو هوا سمن دوكي كاغنا الرجال كaka ce maza domin su mata babu jihadi akan su قاله الأوزائي أوزائي فلا التاسع نترى الخفاف الذين يسبقون إلى الحرب سوني ودن سكي غباتي سكي غوغاوا cikin yaki ka tali'ati kamar yan leke masu zuwa su duba can gaba yadda ake yanzu kaga tura sai suka yi irin wannan abin da ake hangi daga nisa wa muqaddamul jaysh sune ake nufi da wato khifafan waɗanda a gaban wato runduna wathiqal masu nauyi al jaysh bi asrihi dukkan runduna gaba daya al'ashiru na goma alkhafifu khifafan kenan ashuja'u jarumi wanda iya yaki wasaqilu mai nauyi aljabanu raggo tunda in ana zuwa da shi yau da gobe shi ma zai sa zai iya yace haka hun naqash wasahihu fi ma'anar aya anna an-nasa umiru jumlatan ay infiru wato khaffat alaykum al-haraka aw thaqulat yace zance wanda za a dauka shine ku fita ku je ku yaki ko kuna jin dadin za ku je yakin ko ba za ku ji dadin ba ku je akwai alkhairi tare da shi kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الله ربك أنت آية تكرشي لك
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون wannan aya ba za ta samu shiga ba saboda lokaci ya matso an nuna min lokaci ya matso amma dai za ta fara magana ne kan munafikai Allah ya ƙara bayani kan muminai zai shiga kan mi munafikai akan al'ada ta alqur'ani ƙur'ani da haka ke biyuwa in ya faɗi alkhairi ya faɗi sharri in ya faɗi wuta ya faɗi aljanna in ya faɗi yan wuta ya faɗi yan aljanna ayoyi suna da yawa cikin uslubul qur'ani da almanhajul qur'ani da alkulliyatul qur'aniyya duk cikin qur'ani in ka dauka zaka gane shi dauka tun daga bakara hudan lil muttaqina alladhina yu'minu bil ghaibi sai ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal akhir kaji فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى an gane ko ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shaytan bai so alkhairi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla to ku masu imani in firu khifafan wa thiqalan an yi magana masu imani su ko kafirai law munafiqai kenan law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim shaytan abinda muka faɗa ga mutu daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته